الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a 22 ga watan shawwal shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar kuma yadda aka saba gabatar da wannan tafsiri a duk mako duk sati ranar juma'a tsakanin magariba zuwa isha wannan kuma shine darasinmu na 60 daidai a wannan wato karo wato wannan darasin namu shine darasi na 60 a cikin surat a cikin suratul baqara shine darasi na 58 muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci a wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba muna cikin bayanai a ƙarƙashin ayoyi guda biyu wato na yas'alunaka anil mahid da nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum an nashi'tum bayanai ba su kare ba ko rabi ma ina gaba ne ba lokaci yayi yau alaran ma insha Allah zai karanta mana wa'annan ayoyi kenan da aya ta 222 da kuma aya ta 223 sai mu dora bayanan in muka kare kuma sai a ci gaba insha Allah alaran ma bismillah yasalunaka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين نعم الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيط suna tambayar ka saboda dangane da sha'anin haila abin da ya sa kamar yadda ya gabata a wancan sati wato muka yi bayanin asbabun nuzul me yasa sahabbai suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da jinin haila muka ce sababi shine kuwa saboda yadda mu'amalar yahudawa ta kasance tsakanin su da da matayensu idan mace wato matan yahuda suna haila ba ruwansu da su suna wulakanta su suna raba wato gurin zama tare da su ba sa cin abinci tare da su suna kyamata su to shi yasa sai sahabbai dan su samu fita sai suka yi wa annabi tambaya wa yasalunaka anil mahid suna tambayar ka dangane da sha'anin jinin haila idan ya zo ya za a mu'amalanci mace ko kuma nawa ne kwanakinsa wasu ma malaman sun tafi akan suna tambaya ka dangane da kwanakin haila wasu kuma suka- suna suka ce a suna tambaya ka dangane da gurin jinin haila da yake fita daman tam- mun faɗa wancan sati wasu suka ce a dangane da jinin haila dukka dai in ka ɗauki amma maganar da za ka fi ɗauka shine suna tambaya ka dangane da jinin haila kenan ya shafi cewa eh, gu- da gurin da yake fita sai hukunci ya biyu baya da kuma kwanakin shin a cikin za mu zo mu karanta matsala a nan gaba shin kwanaki ya yana da wasu kwanaki ƙididdigaggu a shari'a da sauransu duk za mu zo tunda akwai bayanan a gaba ba sai na tsaya ba Allah subhanahu wataala ya ce kul ka ce da su huwa adhan shi jinin haila wato kazamta ne fa'tazilun nisaa fil mahid ku kaurace wa mata a lokacin da suke wannan jinin haila ne. wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta yatahun kenan kada ku kusance su ta hanyar saduwa da su matayenku kenan hatta ya tsohonna har sai sun yi tsarki har sai sun tsarkaka in gane ko ita ma wannan matsala ce wacce za mu zo mu tattauna ta domin wasu suna ganin cewa daga mace ta gama jinin haila shin mijinta zai zake mata kawai ta kama ruwa ta wanke gurin ta yi kamar tsarki na fitsari da sauran sannan mijinta ya je gare ta ko ko a dole sai ta yi wanka shi ma bangare ne na saɓani za mu zo a kansa eh, eh, jumhur sun tafi akan sai ta yi wanka amma irin su ibn- ibn hazm da wasu daga cikin tabi'ai sun tafi akan koda wato ta yi wanke gabanta ta yi tsarki za a iya a sadar da ita kuma su ma suna da hujjoji masu ƙarfi Ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'iza ta ɓaharna idan su matan wa- ko macen mai haila ta samu tsarki ta tsarkaka fa'atuhunna min haythu amarakum Allah to ku zo musu kenan idan suka tsarkaka su mata kenan fa in ta fa idza tadahhanna idan su mata sun tsarkaka daga jinin haila fa'atuhunna min haythu amarakum Allah ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku kenan ta gaba ba ta baya ba kenan ku kusanci bayan su kada ku kusanci wato ku kusanci gaban su kada ku kusanci bayan su haramun ne Allah ya haramta shine min haythu amarakum Allah inna Allah lalle Allah yuhibbu tawwabina yana son masu yawan tuba wa yuhibbu almutatahhirin kuma Allah yana son masu yawan tsarkaka nisa'ukum harsul lakum matayanku gonakinku ne fa'atu harsakum anna shi'tum ku zo wa gonakinku ta inda kuka so wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da abin da yake na wato ladabi wanda aka ce ku gabatar lokacin da za ku kusanci iyalinku shine malamai suka ce addu'a Allahumma jannibi na shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana wannan addu'a tana da muhimmanci lokacin da mutum zai yi sadu da iyalinsa ya karanta ta gane ko shine wa qaddimu li anfusikum Allah subhanahu wata'ala ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'lamu annakum mulaquhu ku sani cewa lalle ku za ku haɗu da Allah ma haɗuwa wacce take mai kyau ko kuma haɗuwa wacce take mara kyau Allah ya mana sani Allah ya sa mu haɗu da Allah lami lafiya wa bashirin mu'mini ka yi bishara da mu'minai kenan waɗanda suka bi dokokin Allah suka bi umarnin Allah suka bi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so a wannan aya ce muke ta bayanai to za mu ƙarasa bayanan wato waɗannan ayoyi guda biyu sai mu ci gaba da karatu karatunmu kafin mu je wato mu ci gaba a, akwai wasu gyararraki guda biyu bayan na saurari tafsiri da ya kamata in gyara wajen wasali ne eh, na karanto ruwaya ta hadisin da manzo Allah sababin nuzul wannan ta wannan aya ah, hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato bayan yahudawa sun- sun ce ai babu wani abu da annabi zai zo da shi za babu wani abu da za su zo suna aikata face sai annabi ya so ya saba musu in gane ko ana nan sai sahabbai guda biyu to wajen faɗin sunan ɗaya sahabin na yi kuskuren wasali na ce sai ga wato eh, na farkonsu shine wa usaid bin hudayr shi na faɗe shi daidai to wancan na biyun shine ubadata wajen faɗin sunan uban nashi sai na wato kuskure maimakon in sa fata in ce bini eh, bish- eh, bishir sai na ce basha kun gane ko basha ainihin bishir ubadatu bini bishir kenan bi kasril ba'i was sin ah, was shin kenan ubadatu bini bishir eh, maimakon basha kenan ubadatu bini bishir to wannan shine gyara na farko gyara na biyu eh, cikin asbabun nuzul ne isar sayyidina umar da ya zo ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama halaktu halaktu na halarko sai ce wa ma a halakuka ban zo da littafin ba amma ina na, na tuna kuskuren wajen da ya ce na canza wato sirdi na nake so in ce sai na ce ya na canza abin tuki na in gane ko sirdi shine kalmar take nufi ina zo da shi satin ya zuwa zan karanto kalmar sirdi take nufi sirdi kuma shine abin da za ka zauna akan abin hawa ka jingina gare shi ko mazauni na abin hawa kun gane ko to yana yin kinaya ne maimakon ya zo matarsa ta gaba ya sadu da ita sai ya je ta baya ya sadu da ita ta gaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru da ce komai ba sai da Allah ya saukar da nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum an nashi'tum matayenku gonakinku ne ku zo musu ta inda kuka ga dama abinda ba a so ka nemi baya amma duk ta inda ka zo in ta baya ka zo don ka nemi gaba babu laifi kamar yadda ayat qur'ani ta nuna kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce isna'u kulla shay'in eh da mata kenan ko wancan hadisin kenan ko aikata komai dangane da mata masu haila ya ce illan nika sai dai ba za ku abin nan ba sannan ya ce a can kuma bangaren abin da ya shafi wannan ayatin sa'ukun sai ya ce wata dubura wal haid ku nisanci ku ji ku kauce ma wato wato baya inda ba haya yake fita da kuma lokacin da mace take haila nan ma kada ku kusance ta wayannan su ne rake guda biyu Allah ya ba mu dacewa yasa idan aka yi karatu ni ina zuwa in saurara kuma kuma ku ci gaba da saurara dan adam kullum na adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun dukkan dan adam mai kuskure ne mafi alkhairin mai kuskure shine wanda za su tuba Allah ya gafarta mana Allah ya karbi tuban mu wannan kuskure ne wanda kuma ya kamata idan an same shi ka gano shi sai kai bayani Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari to za mu ci gaba da wato karatunmu mu a in ba ku manta ba muna nan cikin matsala ta farko dangane da maganganun malamai akan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'ata zilun nisa a filmahi suka kasu mazahaba uku wasu suka ce wato mutum ya ƙaurace wa dukkanin mace mazahaba kamar imamu shafi'i in ban manta ba su sun tafi akan fa'ata zilun nisa a filmahi za a ƙauracewa wato mace ba imamu shafi ba imamu ahmad kenan abu hanifa shi ya ce za a ƙauracewa wato mace wato gabaki ɗayanta saboda ya dogara da fa'ata zulin nisa a fil mahidi allah ya ce a ƙauracewa mata a lokacin haila amma muka ce hujja muka karanto hujja ta imamu malik da imamu da wanda suka tafi da ra'ayin imamu malik su kuma sun tafi akan cewa a'a ba za a ƙaurace wa mace ga baki ɗayanta ba za mu yi aiki da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha yace annabi yana umartar ta in tana haila ta sanya wato izari zani ta ɗaure ta yi kunzugu ta ɗaure tsakanin cibiyarta da gwiwarta to suka ce wannan suka ce e shi ne abin da za a kauracewa daga cibiya zuwa gwiwa shi ne sannan sai mazhaba ta ƙarshe da muka karanta lokaci ya yi su ne mazhaba ta abu hanifa afwan imamu shafi'i ya ce shi ya tafi akan a'a kawai inda ba za a za a ƙaurace ma kawai farji shi ne amma kowane guri za a iya shi ma ya tafi akan hujjarsa hadisin ummuna aisha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kulla shay'in inna illa nikah sai ce kenan kawai saduwa ce ba za a yi ba amma ko ina sai malamai don kan mu ci lokaci a wajen tarjihi kamar malam sai ce to mu haɗa duka ra'ayoyukan guda biyu na malamai biyu da wanda suka ce daga cibiya zuwa gwiwa da wanda su suka ce su su imamu shafi cewa ai ko ina ma ya halatta sai dai al'auran mace sai mu ce a'a za mu bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci na na aisha da shi dan ihtiyatu nan maganarsa ce ce komai ana iya yi da mace sai dai saduwa can kuma aiki a aikace sa na aisha ta sanya wato izari daga cibiya zuwa gwiwa ko ba haka ba ta ce fai ba shiru ni sai ya rungume ni me yasa za a ɗauki wato wannan saboda ya fi zama ihtiyata wanda yake kallon wa'ancan gurare yana iya kai shi ya je ya sadu da mace amma idan aka rufe daga cibiya zuwa gwiwa to wannan zai fi zama kariya da katanga ba zai je ya sadu da matarsa tana haila ba wannan shine na takaice magana ne don mu je gaba ba sai mun kawo maganganun ba wannan shine abin da shi kansa sheik muhammad ali sabuni ya faɗa ya ce abin da za mu ɗauka mu zaɓi maganar ibn jarir tabari haifu qala aula al-aqwalu min fi zalika bis-sawabi qawlu من قال إن للرجل من امرأة الحيض ما فوق المؤذر ودونه ce abin da yake ga mutum wato wanda yake magidanci wanda yake da mata abin da ya halatta gare shi idan tana haila abin da yake sama da cibi da kuma ƙasa da gwiwa shi kawai ya halatta gare shi ya gani kenan ya kamata daga abin da yake cibi zuwa gwiwa ya zanto baya gani kenan abinda zai gani daga kasan gwiwa sai kuma sama daga cibi shi wannan ya ce shi yake halatta gare shi saboda illa wato abin da ake guje ma idan yana ganin wancan zai iya zuwa gare shi da ya sadu da ita ya kawo magana gata sannan ya ce kuma akwai wani ƙauli wa min jihatil ukra idza sama'na ahadithani ahaduhuma fihi ibaha wasani fihi hadar idan muka haɗa hadisin ummuna aisha da hadisin da yake nuna ma wato da hadisin da yake cewa isna'u kulla shay'in illa nika da hadisin da yake nuna cewa wato a tsare daga cibiya zuwa gwiwa da wanda yake nuna cewa a komai ana iya aikata kawai saduwa ne ba za a ba ya ce to in muka haɗa hadisan dama abin da aka fi so a haɗa hadisai aiki da su kun gane ko ya ce to za mu ga hadisi na farko ya halartar hadisi na biyu ya tsoratar sai ce to kuma a gurin malaman usul fiƙi kun gane ko suna da wata ƙa'ida wato ƙaddama fihi hazar ana ƙaddamar da hadisin da yake na hani akan hadisin da ya halarta hadisi biyu ɗaya yana nuna hani ɗaya yana nuna wato halaccin a yi abu to ana gabatar da hadisin da ya nuna tsoratarwa da hani akan abu akan wanda yake nuna halacci wannan ka'ida ce usuliya a wurin malaman usulu ana ɗaukarsa idan ko da wancan ya ce usna'u kulla shayin illan nika za mu gabatar da hadisin da manzo Allah yake cewa na na Aisha ta yi kunzugu wato sai ya rungume ta sai mu gabatar da shi akan hadisin da yake nuna wato halaccin ko da ba ta yi ƙunzugu ɗin ba wallahu alam wannan shine magana da mala ya kawo sai hukunci na gaba ma hiya kafaratu man ata man ata imra'atuhu wa hiya ha'idu menene hukuncin mutumin da ya sai ya sadu da iyalinsa tana da tana jinin haila hukuncin me kafararsa me kafara wanda ya je matarsa tana jinin haila ya sadu da ita mala ya ce ajma'al ulama ala hurmati isyanil mar'a fi halatil haid dukkan malamai ba su yi sabani ba cewa haramun ne mutum ya je ya sadu da matarsa tana haila babu sabani a wannan haramun amma ina aka yi sabani wa ikhtalafu fi man fa'ala zalika ma za yajibu alaihi sai suka yi sabani mutumin da ya je ya sadu da iyalinsa bayan tana jinin haila menene hukuncinsa menene ke wajibi a kansa yanzu shine sabanin amma babu sabanin cewa ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala faƙalin jumhur malamai mafiya yawa na cikin malaman fiƙo malik wa shafi'i wa abu hanifa su su ukun nan suka ce ga yadda zai ga abin da ke gare shi na kafara ya staghfirullah zai nemi gafara Allah wala shay'a alayhi babu komai a kansa bayan istighfari siwa taubatu wal istighfar babu komai a kansa sai istighfari da tuba zuwa ga Allah kenan astaghfirullah wa atubu ilayh shi kadai zai tafi wannan sune abin da Imam Malik da Shafi'i da Abu Hanifa suka tafi akai suka ka dalil suka ce li'annahu li'annahu ma'siyatun shi abin da ya aikata kenan domin ya uri ila ma'siyatul ladhi fa'ala kun gane ko yace li'annahu ma'siyatun domin abin da ya aikata laifi ne kasa'il ma'asi kamar sauran laifuffuka la tahtaju ila at-taubati afwan yace tahtaju ila at-taubati wal istighfar to kaga ko sabo ne yake bukata istighfari da tuba suka ce su haka safara amma kun ga imamu ahmad ya ce a'a wa qala ahmad kun san malaman fiqh kowa da inda ya fi fice su wa'annan malik da shafi'i da abu hanifa ba su kai imamu ahmad karfi wurin ilimin hadisi to shi sai saba musu anan wa qala ahmad imamu ahmad ko malamin hadisi babba duk da imam malik shi ma malamin hadisi ne amma imam ahmad yana da karfi fiye da a ta bangaren hadisi fiye da imam malik wa kala ya ce ya tasaddaku bi dinar shi ne abin da zai mutumin da ya sadu da iyalinsa tana jinin haila kafarsa shi ne ya tasaddaku bi dinar zai yi sadaka da dinari au nusfu dinar ko kuma rabin dinar wannan magana ita ce imam ahmad ya faɗa kuma ba wai ya faɗe ta da ra'ayi ba ne ya ce li hadisi ibn abbas saboda hadisin abdullahi dan abbas anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama fil ladhi ya'ti imra'atuhu cikin sha'anin wanda ya je ma matarsa wa hiya ha'idun tana haila qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya tasaddaqu bi dinar zai yi sadaka da dinari au nusuf dinar ko kuma rabin dinari kenan kaga imam ahmad ya kafa hujja da hadisi wanda imam turmidi ya rawaito shi abu dawud ya rawaito shi imam nasa'i ya rawaito shi in gane ko ibn hajar ma ya kawo shi a cikin bulughul mara kun ga yadda hadisin yake ko to wa qala ba'd ahli hadis sai malam ya ce wasu daga cikin malaman hadisi sai suka raba kaga a hadisin ya bada ka zaɓi ko dai ka bada dinare ko rabin dinare to sai suka raba suka ce in wuƙi'a fiddan idan tana yin jinin hailai ya sadu da ita to fa'alaihi dinar zai bada dinare amma fa in wuƙi'a fi in qita'ihi fa nisfu dinar in bayan jinin ya yanki bai ta wanke gabanta ba sai ya sa'ad da ita to a nan ne zai ba da nusuf dinar kun gane ko rabin dinari to wannan shine abin da suka rarraba to kafin mu je gaba ko wata kisa da zan kawo muku a nan garin ta faru ba sai na faɗi karshen don faru ba mata ne suka je suka yi wa malami fatawa malam sai musu bayani tunda malam ya karanta hadisi ko cikin bulugul maram a kaushi fatawa suka yi mai cewa ne hukuncin macen da mijinta ya sadu da ita tana jinin haila sai ce ka fara za ta je ta yi gane ko ya ce sai ta je ta ba da sadaka gwargwadon wato dinari yanzu sai suka tafi suka je suka yada malam ya ce mutum ya je sadu da iyalinsa tana haila sai ya ba da sadakar abin da yake kwatakwacin dina kaga wannan rashin adalci da cin amana kuma to shi yasa duk lokacin da mutum ya zo da magana ya kamata kafin ka yi hukunci ka je ka tuntuɓa ka tabbatar da abin nan haka yake ya faru ko ko an samu kuskure a cikin shi su suka je suka yaɗa a haka kuma ga yadda suka yi mai fatawa shi ko ya ba da fatawa ya ci saman zan Allah ya aikata sai suka je suka ce a'a kenan ai ya halatta mutum ya je ya sadu da matar shi kawai abinda dai zai yi sadaka gani wannan kuskure ne da kuma Allah ya mana sari shi yasa in ka ji an ce wani ya ce kaza to kafin ka kai ka yada ka je ka tuntuɓa wani nan kana da alaka da shi in ba haka ba sai ka shiga cikin zalunci shi yasa Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyanu Allah ya mana sari qala al-qurtubi imam al-qurtubi yake cewa hujjatu man lam yajibu alayhi al-kaffara hujjar su waɗanda suka ce baya waje ba a yi kafara kenan jumhur imam shafi'i da malik da abu hanifa abinda suka ya ce hujjarsu suka ce babu kafara sai istighfari da tuba hada suka faɗa ya ce hada alhadithu an ibn abbas qala ya ce hujjarsu da suka kawo ba su kawo wani dalili ba amma wannan hadisi na ibn abbas da yake cewa annabi ya faɗa kuma hadisi ne wanda ya tabbata ya ce ba zai yiwu hujjarsu ta tsaya ba saboda hadisi gane ko amma shi waɗanda suke tare da hujja ta ce a yi sadaka su ga hadisi sun tabbatar da shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya fi muwafaka ya fi dacewa da bara'atu zimma kubutar wato abin nan ne ake cewa zimma kubutar kaji hausar tarihi ma bara'atu zimma kamar ka ce samun samun dai kwanci hankali ka ce kamar shi ne ya fi sama mutum ya samu kwanci hankali ya samu kwanci hankali tsakanin shi da Allah kun gane ko zai wa samun nutsuwa ita ce nake ma shi ne ya fi samu ya zama fi zama samun nutsuwa kun gane ko idan mutum ya yi abu aka ce ga abin da zai bayan na kafa to ya fi zama samun nutsuwa ya ce saboda ne akwai ƙa'ida hadis ya aya tana cewa innal hasanati zuhibuna sayyi'ati kyautatawa tana tafiyar da muna in gane ko yin abu kyakkyawa na tafiyar da munanan ayyuka kenan kaga shi ne kuma ya ce wa ra'ayin jumhuru su kuma jumhur da suka tafi magana su ga ta nan ba za a ce za a yadda ita ba sun faɗe ta Allah zai ba su lada a bisa istihadin su da kokarin su da suka wannan kenan sai mu tafi hukunci na uku al-hukm thalith ma hiya muddatul hayd menene gwargwadon lokacin da haila take zuwa wa ma huwa aqalluhu kuma menene mafi karamcin wato kwanakin da haila take wa aktsaruhu da kuma mafi yawancin lokacin da take dauka tsawon lokaci da karamcin lokaci da kuma yaushe ne ake fara ta to wannan ina masu ba ku shara akwai littafin Sheikh Salih Al-Uthaymeen mai suna Ar-Risalatu Dima ko ko Ar-Risalatu fi Dima'i Tabi'i wato wani littafi da ya rubuta shi baya da yawa sosai akan jinin ɗabi'a na mata abinda ya shafe shi da duka wato hukunce-hukuncensa da yaya za ta yi idan ma jinin ya ƙi tsayawa da yaya menene maganganu akan hujjojin mutane suke cewa ga macen da in ta kai shekara kaza ba ta gama haila da kuma wacce in ba ta kai shekara kaza ba ba za ta haila ba dukka sun tattauna wannan magana a cikin littafin na kuma littafi ne mai kyau ya kamata a ce alal akalli duk mata sun karanta wannan littafi domin ya yi magana ma akan jinin istihaba da ahkamusa da yadda ake yin tsarkakan mahaifa shine istibra da sauransu ahkam sosai abu kaɗan dai zan ka a cikin nan kafin mu shiga saɓani shi a wannan littafi ya yi ƙoƙari ya kawo ra'ayoyin malamai da kuma magana mafi inganci musamman maganar shekul islam ibn taymiya da maganganun su imamu nawawi su imamu shafi'i jumhur ko in ce magana mafi inganci babu wani nassi da ke nuna yawan jinin haila kwanakinsa ko kuma mafi karamcinsa ko kuma wani lokaci ne mace zai kamata ta fara shi karamcin shekarunta ko kuma wani yawan lokaci ne a ce in mace ta kai ba za ta yi haila ba babu shi nassin a cikin aya ko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce abin da yake akwai kawai duk lokacin da mace ta fara jini kawai jinin haila za a ɗauke shi sannan idan ana ganin jinin ya ki tsayawa ya kai lokacin da ya wuce hankali sai a tafi likita a nemi magani mun gane ko amma dai magana mafi inganci bai da wata mudda domin ni na yi karatu a ƙasar libya wata rana muna karatu da malaminmu na fito ya ce su yaransu a can shekara takwas yarinya ta iya ta fara haila muka yi ta mamaki kaga yanzu a nan ka faɗa sai wani ce a bai yi ba domin ya danganta da yanayi me ake ci ya jau yanayin sararin samaniya ku yake da irin abincin da kuke ci da yanayin biya yana da alaka da biya ce su a gurin su yani ya shekara takwas ta ta bala ta fara ana iya samu sosai kuma ya ce da yawa in gane ko to shi yasa ga matsala ce nan in ka zo ka faɗi wannan ko ka ce akwai sai a iya musa maka ko a ƙaryata to da za a samu a nan ɗin ma kuma haka ba dole sai an faɗi wasu shekaru kuma shi ne dangane da balaga ya mace wanda kai tsaye babu taraddud ta nan ne ta hanyar jini ne amma duk wasu maganganu da za a faɗa suna da rauni babu wacce ta kai magana jini haka namiji duk wasu shekaru da za a faɗa da wasu alamu da wasu waye alama ko gashi a gabansa duk ba nan ba a ɗauki mafarki in yi mafarki kawai ya fitar da mani to shi ma ya balaga da sauransu dai bayanai suna nan a cikin littattafai Allah ya ba mu gane اختلف الفقهاء في مدة الحيض ومقدار أقله وأكثره على أقوال malamai sun yi saɓani cikin sha'anin wato idda wato kasancewar gwargwadon daɗewar ƙaramcinsa ko yawansa a bisa maganganu ga su kamar haka al'awwal magana ta farko ƙwala abu hanifa wa sauri imamu abu hanifa da imamu sauri wacce aƙallu salafu ayyam mafi karancin kwanakin haila ya zo mace ɗauke ya samu kwana uku wa aksaruhu ashara mafi yawansa a gurinsu kwana goma kamar yadda na yi muku mukaddima ya ce duka wannan maganganunsu babu dalili a cikin ƙur'ani da hadisi kawai dai ishtihadi kuma su kuma sun faɗe shi ne yanayin inda su sun yi amfani da yanayin inda su to kun ga hikima ta alƙur'ani shi sa dai bai kayyade ba tun da har za a samu can da can za a samu saɓanin yanayi to a bar shi kowa ya amfani da abin da ya samu ba sai ka an rubuta shi an ce kaza ba asani magana ta biyu wa ƙala shafi'i wa ahmad imamu shafi da imamu ahmad suka ce aƙalluhu yawmun wa laila gani su awa 24 suka ce mafi karancin shine awa 24 ya zo ya awa shine yawmun wa laila da wato rana guda da daranta wa aksaruhu amma mafi yawan kwanakinsa hamsata ashara yawman shine kwana goma sha biyar wannan ko a littafin malaman fiƙo haka shi amma na yi mamaki da bai kawo a cikin ya ce imam malik domin cikin fiƙon malikiya tun daga in ka fara da littafin akhadari duk haka yake a rubuce mafi yawan kwanakin haila kwana goma sha biyar amma me ina ga abin da ya sa bai kawo shi ba malikiya ba sun tafi akan wata guda ba in mace da ta saba tana kwana shida ta gama ko ko kwana bakwai to yanzu su a gurin sai shuɗe ya tafi kwana na takwas to sai ta kyale shi ta ƙara mai kwana uku a wannan wata sai zama mai kwana goma to kwana na sha ɗaya sai ta ci gaba da wanka da sallah a wata mai zuwa sai ya kai kwana goma ya ci gaba sai ta ƙara mai kwana uku zai zamto ne kwana sha na sha hudu sai ta yi wanka a wani watan mai zuwa daga kwana na sha uku ko sha biyu sha uku sai ya ci gaba sai ta ƙara a na sha biyar shine ƙarshe sha shida kawai sai ta ci gaba da wanka wannan shine ra'ayinsu haka suka bi shi yasa ana ga ta saboda sun bi wannan sistem din ne shi yasa bai kawo su ba to kun ji imamu ahmad da imamu shafi su ma amma mafi karamci kwana guda awa 24 amma mafi yawa kwana 10 thalith wa qala malik fi mashhur anhu imam malik a cikin maganarsa da cikin shahararriya yace la waqata la waqatun li qalilil haidi wala li kathirihi babu lokaci ga karamcin haila da kuma mai yawansa kaga wannan mashhurin magana ce amma a littattafai bidayat ba za ga wannan ba sai kenan sai ka koma can cikin littattafai manya wal ibratu bil iddati nisa'i kun gane ko wal ibratu bi adati nisa'i haka kun ga imam mali ya ce abin lura shine al'adar mata za a koma domin su suka fi sanin kansu kun gane ko amma kuma a cikin mazhabarsa dama muna faɗa akwai bambancin ƙala malik ƙalal malikiya kun gane ko malik ya ce kuma malikiya ga abin da take a kai to kun ji shi malik ya tafi a tsaka tsakiya kuma shi ne ra'ayi su shekul islam ibn taimiyya da su shek salihu usaimin cewa kada a idanye masa lokaci kada a ce ga lokacin da zai fara kada a ce ga lokacin da zai gama a ga kenan shekan abinda imam malik rahimahullah irin ra'ayinsu ɗaya da su shekul islam ibn tamiya da shek salihu usaini amma a cikin mazhaba kuma ya saba irin ra'ayin da su shafi da ahmad suka tafi a kai shine cewa mafi yawan kwanakinsa wato kwana goma sha Allahu a'lam hujjatu abu hanifa hadithu abi umama mun gane ko qala aqallu al-hayd thalath ayyam wa aktharuhu 10 ayyam kenan ga hujjatu imam abu hanifa da imam sauri wannan na cewa mafi karancin kwanakin haila shine kwana uku mafi yawansa shine kwana goma mun gane ko wa qala al-jassas ɗaya daga cikin malaman تفسير الإمام الجصاص يقول فإن, أص... أص... فإن صح هذا الحديث فلا معدول عنه لأحد kenan idan hadisin ya inganta kenan babu wani abu da za a kawo na canji a kange mutane daga wannan hadisi kenan ba a da tabbas ɗan hadisin ingancinsa shi yasa ma a kawo sigar tamrid a cikinsa واحتج الشافعي بحديث شيما امام الشافعي da suka tafi akan da shi da imam ahmad akan cewa mafi karamci awa 24 da kuma mafi yawa kwana goma su ma sun dogara da hadisi da suka kawo wanda yake nuna cewa wato tamkusu ihdahunna shatru umriha la tusalli kenan za ta tabbata ɗaya daga cikin mata ne wato rabin rayuwarta ba ta sallah wa shaƙuru hillugati nusfu ce wato shaƙar kuma wato rabi kun gane ko a cikin lura a shaƙuru a lura shine rabi kun gane ko da kenan kada wato ya wuce kwana goma sha biyar yanzu ana daukan sha biyar wata mace tun da ta fara sha biyar take yi nawa ne rabin wata ana goma sha biyar rayuwar ta ta mutu tana yin kwana goma sha biyar ba ta sallah ta ga me rabin rayuwar ta ba ta yi sallah eh kun gane abin rabin rayuwar ta domin duk wata rabi ba ta yi sallah ba rabin sannan za ta yi sallah shi yasa ne ake cewa za tu naqisatu aqlin wa dinin mabociyar rabin addini hankali da addini hankali Allah ya ce idan an rasa namiji sai a hada da mace guda biyu ko da namiji daya an tudilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra to wannan shine to shine suka kafa dalilin amma malam shek ali sabu ne ce aqulu laysa fil ayati ma yadullu ala aqalli muddati al haidi wala akthar kun gani magana dai ita ce wacce na shimfiɗa da ita yace babu a cikin aya ta alqur'ani da yake nuna mafi karamcin haila ko kuma mafi yawanta wa inna ma huwa amrun ijtihadiyun al'amari ne na ijtihadi wanda kuma malamai suna ganin bai kamata a ijtihadi a cikinsa ba saboda yanayin ayoyin da suka zo kawai sun duba haila idan ana yi ga yadda za a yi, idan ba a fara ba ga yadda za a yi macen da ba ta haila iddata ga yadda take ko ba haka ba da ita da macen da ba ta daina ta girma ta bari da kuma wacce ba ta fara ba iddatu ne salasatu ashhur ko wata uku to haka da sauransu wannan kenan sai ya ce yurji'u yarji'u fihi ila kutubul furu za a koma wannan mas'ala zuwa littattafan fiqh eh wa tu'rafu al-adillatu min ikhtibari wal athari sai a san dalilai a cikin hadisai da wato athar da suka zo farji ilaiha hunaka wallahu yatawallak ka koma zuwa can Allah ya jibinci lamarinka nan ba guri ba ne na mu tattauna masala na ga muku rubutu shek abin nan salihul usaimin muhammad salihul usaimin ya yi mai suna risalatit dima'i tabi'i bin nisa ko ba haka ba littafi ne wanda yake wato ya kamata duk mace a ce an karantar da ita ko a makaranta ko mijinta yana iya ya karantar da ita domin matsaloli ne suna dawowa ko da yaushe amma akwai wani dan uwa cikin malamai ya yi kokari ya fassara shi da hausa ya fassara shi ina ga dakta bashir ma ya fassara shi alhukumar rada hukunci na hudu mata ya hillu ƙurbanin mar'a dalla ƙauluhu ta'ala kenan abinda ake tambaya a kai wani lokaci ne yake halatta namiji ya kusanci matarsa shine matsalar da na muku ishara a kanta ɗazu na ce za su zo su tattauna dalla ƙauluhu ta'ala faɗin allah madaukakin sarki ya yi nuni wala ta hunna hatta ya tsohon allah yake cewa kada ku kusanci mata har sai sun yi tsarki ko ba haka ba ala annahu la yahillu lirrajul qurbanul mar'a cewa tana nuni a bisa namiji baya halatta ya kusanci mata matarsa kenan fi halatul haid a lokacin da take haila hatta tatahur har sai ta samu tsarki kun gane ko har sai ta yi tsarki wa qad ikhtalafa fi fuqaha fi tuhuri ma huwa to anan yanzu ne malamai sun yi saɓani menene ɗahara in gane ko me ake nufi da tsahara tunda an ce kada su kusanci mata har sai sun yi tsarki to me ake nufi da tsarkin shine abin da abin tambaya zaba abu hanifa ila annal mar'a bi tsohuri in dam tana tsarkaka ne da yankewar jinin haila daga jinin haila ya yanke su abu hanifa ya tafi akan cewa mace ta tsarkaka fa idan kafa damu idan jini ya yanke kenan damul haidi jazalin rajul an ya ta'aha gane ko ya halatta wato namiji ya sadu da ita kabala kabala ghusli kafin ta yi wanka kenan kawai za ta wanke gabanta isar da ita wannan shi ne ra'ayin abu hanifa mun gane ko muka ce kuma ibn hazm az-zahiri ibn hazm hazm yana tare da shi da wasu daga cikin tabi'a illa annahu idan qata damuha illa annahu idan qata damuha li akthar al-haidi وهو عشر أيام جاز وضعها قبل الغسل sai shi ya ka ƙaidi idan ya kasance hailata ta kun gane ko bai yanke ba sai da ta kai kwana goma kenan wacce ta kai kwana goma tana jini kenan wacce ba ta kai kwana goma ba shi ma ya yi ƙaidi amma su yancan ba su ƙaidi ba kun gane ko to shine zai ya halatta ya sadu da ita kamar yana ganin kwana goma sun yi yawa wa in kana in qata'ahu in qata'ahu qabla al-ashr amma in ya kasance yankewarsa kafin kwana goma ne lam yujza lam yajza ko hatta taktasu to baya halatta gare shi har sai ta yi wanka kenan shi ma abu hanifa ya ƙayyade shi da in ta kai kwana goma amma su su ibn hazm babu ƙayyade mun gane ko aw yadkhulu alaiha waqtu as-salah mun gane ko suka ce ko kuma yadkhulu alaiha lokacin sallah ya shiga kenan hatta taqtasil aw yadkhulu alaiha waqtu as-salah ta jini ya yanke sai ta jinkiri ba ta yi wanka ba har lokacin sallah ya shigo wanda ya zama wajibi a kan a nan ba ya laifin shi tunda har ma an shiga doka Allah in gane ko an shiga hukuncin da ya zama wajibi ta sauri ta tashi ta wanka sai ba ta yi ba nan suka ce yana halatta ya je da ita wannan shine dalilinsu amma wa zahabal jumhur al-malik malik wa shafi'i wa ahmad jumhur suka tafi a kan cewa imam malik da imam shafi wa ahmad ila anna tuhur ladhi yahillu bihi aljima' tsarkin da yake halatta namiji ya halatta ya sadu da matarsa huwa tathiruha bima'i ka tuhurul junubi shine tsarkinta da za ta yi da ruwa irin tsarki na wankan janaba kenan ta yi wanka ga baki daya shine zai halatta masa wannan imamu shafi'i haka ya tafi akan imamu malik da imamu ahmad wa annaha la tahillu hatta yanqata'u haidu kuma wannan wankan baya halatta sai jinin ya yanke na haila wa taqtasilu bil ma'i sannan ta yi wanka da ruwa sannan yake halatta mijinta ya kusance ta wannan kenan jim وذهب الطاووس ومجاهد إلى أنه يكفي في حلها أن تغتسل فرجها وتتودع للصلاة sukace Bawus da Mujahid suka ce yana isa ya halatta mijinta ya sadu da ita idan ta wanke gabanta sannan ta yi alwala irin ta sallah ga kenan magana malaman da suka tafi akan wannan ra'ayi suna da yawa in gane ko wa sababul khilaf mala ya kawo sababin da yasa aka sabani annallaha ta'ala qad qala ko qala sababin sabani saboda Allah madaukaki lalle Allah madaukakin sarki ya ce wala taqrabuhunna kada ku kusanci mata yanku hatta ya tsuhun har sai sun yi tsarki فإذا تطهرن إذا سن سركي فآتوهن من حيث أمركم الله كزو مست عند الله يأمر شيء الأول الأولى بالتخفيف واتو كلمة تفرقو تازو دا تكفيف حتى يطهرن حسي سنية سنية سركي كو كو حسي سن سركك ya tsuhurna har sai sun yi tsarki ko to mu bar shi har sai sun tsarkaka haka za mu fassara ta biyu sai ce wasaniya bit tashdid kalma ta biyu a cikin aya sai ta zo da shadda fa idza tatahharna idan suka tsarkaka shi yasa wasu malaman suka ce ta farko fa idza hatta ya tsuhurna ko yawwa ya tsuhurna idan har sai sun tsarkaka suka ce to wannan yana nuna ba a hannunsu abin yake eh ba a hannunsu yake sai Allah ya kawo lokacin ko ba haka ba amma fa'i za ta harna wannan iko a hannunsu ne jini ya yanke sai ku ta suka sai sun tashi sun yi wanka to bari mu ji dai abin da malaman suka ce sai ce tastamilu fiha la kasbi fihi lil insa kenan ta farko da bata da shadda dan adam bai da iho akai mun gane ko wa huwa in ka fa'u damul hayd shine yankewar jinin ake nufi shine ya tsahurna kun gane ko a sai sun tsarkaka amma ta tsaharna bi shadda ce fa tusta'malu fi ma yaktasibuhu al-insan ana amfani da shi wanda dan adam yana iya yi kun gane ko wanda yanzu kai ne zaka ce ka sa ruwa ka wanke ka yi wanka suka ce to wannan ya ce yaktasibu insani bi fi'lihi wa huwa iktisalu bil ma'i shine wanka da wato ruwa fa hamila abu hanifa hatta ya tsuhurna ala in idan shi yasa abu hanifa ya dauki cewa ya tsuhurna sai sun tsarkaka ana nufin yankewar jinin haila wa qawluhu fa idza tataharna amma fadin sa idan sun tsarkaka ala ma'ana in damul haidi kenan nan ya ɗauke shi in ala in damul haidi amma fa'iza ta tsaharna ala ma'ana can ya ɗauke shi a bisa yankewar jinin nan kuma ya ɗauke shi a bisa ma'ana nasa akwai bambancin ma'ana ma'ana da abin da yake nan a aikace ya ɗauke shi shi abu hanifa lura ya bi ya ɗauki hatta taɓa wato yankewa jinin kai tsaye amma fa idan taɓa hanna sai ta ce ma'ana sai duba ma'ana kenan yana ba shi shi yasa yake hukunta cewa kawai mutum zai iya saduwa da ita ba su ke wanka ba ma'ana ya duba bai ɗauke shi akan yin wankan da kansa shi mutum ya je wanka sai ya ba ta ya ɗauke shi akan ma'ana fa idan kafa dam فاستعمل mushaddada bi ma'anar mukhaffafa kenan idan jini yanki za a iya amfani da mushaddada alal mukhaffafa shi yasa duk ma'ana ɗaya ɗauka ya ba su shi yasa yake ganin cewa ta taɓuhunna da fa'iza taɓaharna ya ce shi duk a gurinsa ma'ana ɗaya ne shi yasa ya ce to kawai daga jini ya yanke mutum yana iya ya sadu da matar shi ba sai ta yi wanka ba wa qal jumhur ma'ana al-aya wa la taqrabuhunna hatta taktasilna su sai suka dauka suka dauki ma'ana hatta tatuhunna hatta taktasilna har sai sun yi wanka mun gane ko suka fassara hatta tatuhunna bi ma'ana hatta taktasilna fa idza tasalna fa'atuhunna to idan kuka suka yi wanka to sai ku zo musu fastu'mila al-mukhaffaf bi ma'anar mushaddad su kuma sai suka dauki mukhaffaf da ma'anar mushaddad kenan wastadulla kenan dai matsala ce ta wato lugha wanda aka yi sabani wajen ma'ana kenan suka kafa hujja da qira'a da imamul hamza wal kisai suka karanta hatta yatatahharna bitashididi fi mawdu'ain wato duk sun yi wa guraren guda biyu shadda hamza da kisa'i malaman qira'a cikin wa qalu mimma yadullu ala sihhati qawlina su wanda suka tafi da wannan ra'ayi suka ci cikin abin da zai wato inganta maganan mu qauluna anna Allah azza wa jalla cewa Allah madaukaki allaqal hukma fi ma fiha ala sharɗin Allah ya alakanta hukunci a bisa sharuɗa guda biyu a huduma na farkon su in kitsa dam shine yankewa jini wa huwa qawluhu ta'ala hatta yatahurna hatta yatahurna ko har sai sun tsarkaka ay yanqatu hunna dam har sai jini ya yanke musu wasani iktisalu bil ma'i na biyu kuma shine wanka da ruwa wa huwa qawluhu ta'ala shine faɗin alamar sarki fa idza tatahharna ay igtasalna fa sara al majmu'u huwa al ghaya sai ya wayi gari abinda ya haɗu shine gaya kaiwa matuka saboda hatta ta zo wa hadha al maflu qawluhu ta'ala wannan misalin faɗin Allah madaukakin sarki shine wabtalil yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fattaqu ilayhim amwal ai da Allah ya ce wabtagu wabtalil yatama lokacin da aka ce ku jarrabe su ba marayun bane kun gane ko nan sun zama balagaggu sun an- ana tunanin sun yi hankali sai aka ce ku jarraba su marayu kafin ku ba su dukiya to shi ya sa su ma nan suka ce ai tun da aka ce jini ya yanke a kawai ai cikin tsarki suke fa'ida ta tsahanna kun ga yadda suke gama ayoyi su su fidda hukunci yadda wa'ancan da aka ce wa bitalul yatama a matsayin ba marayu bane to haka nan nan ma da aka ce fa'iza ta tsaharna a lokacin ba masu najasa ne masu tsarki ne mun gane ko ana nufin dai yin wanka domin mumini la yanzu innal mu'minuna la yanjus Ah, mumini baya zama najasa abin da ke jikinta ai ba ita ta dora ma kanta ba kenan yanzu tun da ya yanke jinin ne ba a so ana iya a wanke kawai a yi mu'amala ta aure a wa ra'ayin wa'anda ba wai ina nufin na ɗau ra'ayin ba ina dai kawo dalilan nasu da suka kafa hujja a kai amma malam ali sabuni yake cewa a tarjihu abinda zamu rinja ya ce a ƙulu ma zahaba ilaihi jumhur huwa- wa huwa al-arjah ya ce abinda jumhur suka tafi shine ya fi zama rinjaye li anna Allah ta'ala domin Allah maɗaukin sarki قد علل ذلك بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah yana son masu yawan tuba yana son masu yawan tsarki ya alakanta ayar kenan والظاهر اللفظ يدل على أن المرأة به طهارة الحسية وهو اتصال بالماء kenan ya tafi akan ra'ayin jumhur shine mace idan ta gama jinin haila ta yi tsahara hisiya ta yi tsarki na ruwa gaba ki shine ta yi wanka wa hadha allazi رجح رجحناه وهو اختيار المفسرين wannan shine abin da muka rajjaya in ji imam Muhammad bin Muhammad Ali Sabun yace kuma shine ra'ayin malaman tafsiri cewa in mace ta gama jini ta je ta yi wanka shine ra'ayin malaman tafsiri daga cikin su akwai Imam Tabari Sheikhul Mufassirin kun gane ko Ibn Jarir Tabari sannan akwai Allama Ibn Al-Arabi Al-Maliki kenan mai alif da lam ibn al-arabi mun gane ko haka nan akwai imamu shaukani mai fatuhul qadir shi ma malamin tafsiri ne mun gane ko wallahu ta'ala ala kenan malaman tafsiri sun tafi akan in mace ta gama jin haila sai ta yi wanka shine amma kuma wancan ra'ayin su ma sun ka dalilai yana da ƙarfi mun gane ko al-hukm al-khamis al-akhir hukunci na ƙarshe na biyar kenan ماذا يحرم على المرأة الحائض menene yake haramta ga mace mai haila me aka haramta mata ta aikata idan tana haila ittafaqa ulama ala anna al-mar'ata al-ha'id malamai sun yi ittifaqi sun hadu akan cewa mace mai haila yuhramu alaiha as-salah haramun ne ta yi sallah duk macin da take haila haramun ne ta yi sallah duk koyar da take son ta yi ibada والصيام هكذا حرام نتي أزمي والطواف هكذا حرام نتي تي طوافي والدخول المسجد هكذا حرام نتي شيغا مسلاتي إلا عابري سبيلي حتى تغتسل سيدي تنت شيغي تكيتا لحك تزو توجي إن مسلاتي يا, يا كاما دولة أوجي تنا tun lokacin manzan Allah amma dai ta zo ta zauna mai haila wannan haram ne gane ko وهذا وهذ- وهذه الأحكام ونن هكونش هكونش تعرف بالتفصيل في آه، من كتب الفقه ذاك سنسو أتكل دار الربر الربنسو أتكل التفهم فقه حتى أن مسألة الشيخ آه، محمد صالح الأثيمين يتتونا أتكل رسالة إن أنك كوما يتتونا شيء وامتي تاشي مسلاتي da tana jin haila mun gane ko da wanda yake mai janaba a karkashin da kuma in kai koma tafsirin da Allah cikin suratul nisa da Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabili hatta taktasilu in ka koma akwai mas'alar sun kawo eh, maganganun malamai mai janaba da mai haila shin za su shiga masallaci su zauna to dangane da mai janaba shi saɓani kun gane ko amma dai mai haila shi abin da ya fi katta je ta zauna kun gane shi mai jaraba inda suka ce saboda an yi lokacin da sahabbai suke kwana a masallaci ahal sufa su sayidina abu huraira nan suke dakunan su cikin masallaci kuma dai ka san an kwanta za a iya ayi mafarki ayi janaba duka suna ciki to anan ne aka yi saɓani da kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗaure kafiri a cikin masallaci tsawon kwana nawa kaga dai innamal mushrikuna najsun ko ba haka ba najasa karshe ma dai kafiri ya daure shi a masallaci to a nan ne wasu suke ganin cewa mai janaba da wanda yake kafiri babu laifi dan ya zauna a masallaci kun gane ko abinda dai ba su musamman idan ba ruwa idan tunda har aka halatta wanda yake da janaba ya je masallaci ya sallah lokaci yayi kenan in babu ruwa kenan shi yana iya zuwa amma mas'ala inda ta fi babu ban ji dai wanda ya ce mace ne ya aila ta je ta zauna a masallaci ba ita wannan babu saɓani wallahu ala sai mu je ya ce mala ya ce daga cikin abubuwan da aka yi haramta wa mace ta yi tana da haila masul musaf shafa alkur'ani shi wannan mun ce idan malama ce mai koyarwa ko mai koya su an musu wacce dai za ta ko kawai don ta tilawa ta karanta ita ce sai dai ta karanta shi da ka wa qira'atul qur'an amma dai wannan magana ita akwai sabani qira'atul qur'an ta karanta alqur'ani shi wannan akwai tunda kaga ummu na Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar ta ta wato ta yi kunzu kuma ko wata ran tana haila ya zo ya kwanta a kan ka ta kuma yana karanta qur'ani in gane ko kenan karantawa shi babu rike alqur'ani ne wala yahillu li zawjiha an yuqarribuha hatta taqhur haka nan mijinta ba zai kusance ta ba har sai ta tsarkaka wa hadhihi al-ahkam tu'rab bit tafsil min kutub al-fiqh wa'annan hukunce hukunce za a san su a cikin littattafan fiqh wal adillatu alaiha za kuma a san dalilan da aka dogara a cikin kowane magana aka faɗa cewa bai halatta ba kaza ne ya to ga dalili ko ba haka ba in ma ba dalilin dai zaka sani wa hunaka ahkamun ukhra malaci akwai wasu hukunce hukunce na daban da rabna safhan anha li'annaha la tastanbitu min al-ayati wallahu a'lam yace akwai wasu ma hukunce hukunce a karkashin waɗannan ayoyi mun bar su ne saboda ba a istinbadi a kansu ba a fitar da hukunce-hukunce a kansu amma akwai wasu hukunce-hukunce cikin ayoyin nan da muka karanta da bai fito da su ba wataƙila da Allah sai a nan gaba yake so ya haɗa su a cikin wasu ayoyi abinda ayoyin suke karantarwa ma turshidu ilaihi ayatul karima wujubu i'tizalil mar'a fi halatil haidi wajabcin kauracewa mace a lokacin da take haila har sai ta tsarkaka hatta wato sai ta tsarkaka daga hilarta ba za a kusance ta ba ibahatu ityanul mar'ati ba'da inqita'i dam wa iktisali bil ma'i halaccin a zo mace in ta jinin ta ya yanke kuma ta yi wanka da ruwa to ya halatta a zo mata ka ce ai yanzu ta gama yi a ta riga ta yi tsarki ta yi wanka shi kenan na uku hurmatu ityanul mar'a fi dubri wato haramcin zuwa wa mace ta baya wato a nemi bayan nata a nemi bayanta kamar yadda ake luwaki wannan haramun ne li'annahu laysa makanan lil harf domin baya ba wajen ba wajen noma bane shuka ana idan a samu tsiro ko a samu fitowa to wanda ya je nemi baya ba nan Allah ya sanya za a samu wato dan adam ba mun gane ko ta gaba Allah ya sanya za a mani ya shiga ta gaban mace a samu da amma baya ba abin da za a samu sai hasara Allah ya mana tsaro jawazi istimta'i bi shatta suwari bi iddat ba'da an yakuna fi mahallin nabati walad halacci kun gane ko istimta'i bi shatta suwari jin daɗi da mace ta kowane sura bayan ya kasance amma ta mahallin da Allah ya ce a sadu da ita za ka iya zuwa ta tsaye ta baya ko ta ina ne dai amma dai inda za ka wato al'aurar ka ka sanya shi al'aurar ta ba ta bayan ta ba wannan shine abin da yake nufi al-tahziri min mukhalafati amrullahi tsoratarwa dangane da tsaba umarnin Allah wartikabi ma naha anhu ta'ala wal hazar wato tsoratarwa dangane da saba umarnin Allah da kuma tsoratarwa dangane da aikata abin da Allah ya hana a aikata tare da gargadi shine wal hazri da kuma gargadi mutum ya kiyaye Allah wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh ku ji tsoron Allah ku sani cewa ku za ku haɗu da Allah kenan abin da Allah ya ce ku bari ku bari abin da ya ce ku aikata ku aikata wannan ayoyin duka suna koyar da mu wa'annan abubuwa guda biyar Allah ya ba mu ikon aiki da su ya tsare mu daga saba musu idan mun zo sati mai zuwa sai mu ɗora tafsiri kai tsaye insha Allah wannan wa bashir mu'minin ku yi bishara kuma da mu'minai mun gane ko kenan wannan a yi haƙuri bayanan suna da amfani mun gane ko kar ku ga ana tsawaitawa suna da amfani yanzu musamman lokacin fitintunin turawan nan irin wayannan abubuwan in ana karanta su ana bayanin su zai sauki mutum ya gane dai addinin shi a waye yake kun gane ko Allah ya ba mu dacewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh